الهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكذا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da wannan marice na litinin uku ga watan safar a shekara ta 1447 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan bakwai a shekara ta 2025 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al'aqidatu tahawiyya daga masjidin Qur'an wanda ke unguwar Batira a birnin Kano yau insha Allah za mu yi darasi na hudu in ba manta ba mun tsaya a matashiya ta tara da haka za mu tashi kan gabar magana ta goma shine fadin al-Imam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi Allah ya ji kansa da rahama da yace wala yushbihul anama da haka za mu tashi matashiya ta gaba kenan ko sha ɗaya ko a tasha goma Sheikh Fauzan ya ce ƙauluhu wa la yushbihul anama da Imam Abu Abu Ja'far al-Dahawi ya ce shi Allah bai yi kama da halittunsa ba ta kowace fuskar kamanceceniya fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi asma'ihi cikin sunayen Allah bai yi kama da na kowa ba ta fuskar ma'ana ko da lafazi ya daidaita an gane ko akan iya samun kamanceceniya tsakanin sunan Allah da sunan wani a lafazi an gane ko ko tsakanin sifar Allah da da sifar wani a lafazi amma banda a haƙiƙanin ma'ana misali shine kalmar ar-ra'ufu da ar-rahimu sunaye ne nawa Allah laqad taba Allahu 'ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ghafurur rahim agar ghafurur rahim anan Allah ake nufi amma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina Yana ra'ufu rahiba ake nufi, manzo Allah yake nufi. Kaga lafazin ne ɗaya, amma ma'anar ba ɗaya ba ce. Allah mai rangwame ne mai jin ƙai. Manzan Allah yana da rangwame yana da jin ƙai, amma rangwamen annabi da jin ƙan annabi irin na Allah ne? A'a, suna ne kawai ɗaya, amma ma'anar kowa da tasa. Domin shi Allah dukkanin sifofinsa ba a kamanceceniya da shi. dukkanin ma'anonin da sunayensa suka kunsa ba wanda yake da su sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama abin halitta ne Allah ya halicce shi yana da ranar farawa da kuma ranar mai karewa to a ka'ida shine duk wanda yake da farko sifofinsa ma suna da mai farko duk wanda yake da ƙarshe sifofinsa ma suna da mai ƙarshe amma duk wanda bai da farko to sifofinsa ma ba su da me farko duk wanda bai da ƙarshe sifofinsa ba su da me ƙarshe domin da sifa da me sifa ɗaya ne ba bambanci tsakanin sifa da me sifa as-sifatu wal mawsufu shay'un wahid da me sifa da sifar duk abu ɗaya ne daka Allah kamar yadda bai da farko sifofinsa ba su da farko yadda bai da ƙarshe sifofinsa ba su da me ƙarshe amma duk wani abin halitta yadda yake da farko sifofinsa suna da farko yadda yake da ƙarshe sifofinsa suna da ƙarshe to sannan mu lura da kyau a wajen sifanta Allah da Ra'ufu Rahim ba a ƙayyadewa da wata halitta tare da a ayar da na kawo mana cikin suratul tauba innahu bihim lamirin yana koma zuwa ga annabi wal muhajirina wal ansar wanda ambaton su ya gabata a farkon aya laqad taba Allahu 'alan nabi taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim kaga lamirin yana koma zuwa ga annabi da almuhajirin da al'ansar ma a ma'anar kowa da tasa uluwullahi uluwun mutlaqun daukakar Allah daukaka ce sake ba kaidi ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma ba wani abin da yake tokare ta amma daukakar annabi Musa da daukakar duk wani wanda Allah ya bawa daukaka tana da iyaka da babu ita kafin a yi shi daga baya aka same ta bayan an same shi kuma bayan ya tafi ta ƙare da aka ɗaukakar annabi Musa ɗaukaka ce mu ƙayyada tana da limit tana da iyaka amma ɗaukakar Allah ba ta da limit ba ta da iyaka da aka mu kula da irin waɗannan sunaye na Allah da sifofinsa don kada wani mai ruɗi ya zo ya ruɗe mu a ce ai gashi ma Allah har ya ce da annabi shi ma ra'ufur rahimu ne ana kenan annabi shi ma Allah ne a'a ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba an gane ko ko a ce gashi Allah ya ce da annabi Musa a'la kuma shi ma ya ce wa kansa a'la kenan annabi Musa ma Allah ne ba haka ake nufi ba to haka nan kalmar as-sami'u da al-basiru sifofi ne ana nufin me ji me gani duk wata halitta da Allah ya bata ji ya bata gani zaka iya kiranta da sami'u basiru ko ɗan adam lafiyayye mai ji mai gani sami'u ne basiru ne hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ɗan adam sami'u ne basiru ne shi ma kuma Allah sami'u ne basiru ne to amma ka'idar jin Allah irin na mutane ne ganin Allah irin na mutane ne a'a a lafazin ne kawai aka samu daidaito amma a ma'ana kowa da tasa shi yasa Allah da ya tabbatar wa da kansa sam'u da basaru sai kuma ya kore wa kansa kamanceceniya da bayi laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wanda ya kama da Allah amma tare da haka shi sami'u ne kuma basiru ne to idan mun fahimci wannan sai mu dawo ijunan mu ma dan mu fahimta yanzu wane yana ji wane yana ji amma jin su limit din ba ɗaya bane wane yana gani wane yana gani amma limit din ganin su ba ɗaya bane yanzu akwai wanda in zai gani sai ya nemi taimakon tabarau akwai wanda in ka jefa wani abu nesa ba zai gan shi ba saboda ya wuce limit din ganin sa amma akwai wanda Allah ya masa nisan gani abu komin nisan sa sai ya ce maka ya gan shi gwargwadon iya inda Allah ya hore masa ya gani to in ijunan mu bayi sifofin mu suna bambanta na wani ya fi na wani to ina kuma ga na ubangijin bayi masu hikima suka ce duk rigar da sanyi sarki ya sa to ta fi ƙarfin bafadi ba za ka taɓa ganin bafadi da irinta ba to wannan a sarakan duniya ma kenan rigar da sarki ya sa ba ita bafadi yake sawa ba me ya bambanta rigar sarki da rigar bafadi isa ko to ina kuma rigar Allah ubangiji ya faɗa qalu wa hum fiha yahtasimun ɗan wuta za su faɗa a lokacin da suna cikin wutar suna shan azaba suna faɗa da juna za su ce tallahi in kunna lafi dalalin mube wallahi mun gano ashe a cikin bata muke mabayyaniya saboda me idh nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da ubangijin talakai muridai za su ga yaushe hunnai fa ana casa su a rabbil alamin tun lokacin da muka rinka daidaita ku da ubangijin talakai wama adallana illa almujrimun ba wanda ya batar da mu sai mujrimai fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim yau ku ga mu ba mu da maceci ba mu kuma da mai soyayyar da zai nuna mana kauna na ya fitar da mu daga wannan azaba ko kuma ya taya mu zama a cikin ta rashe kenan daidaita Allah da wani koma waye shirka ce ko annabi ne ka daidaita shi da Allah ka yi shirka ko mala'ika ka daidaita shi da Allah ka yi shirka ballantana wanda ba wannan ba bai kai wa'yannan ba da ka wala yushbihul anama shi Allah baya kama da halittarsa domin in dai ka sifanta Allah da halitta to ka tawai Allah ka kaskantar da Allah an gane ko domin a ka'ida ta masu hankali da ilimi idan ka daidaita kammalalle da tawayayye to me kai ka ci mutuncin kammalallen shine wani balarabe yace alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila inna as-sayfa amda min al-asa baka ganin ka ci mutuncin takobi in ka daidaita shi da sanda dukkan sanda ko kara duk lalacewar takobi ya fita duk lokacin da aka ce sanda kaza kamar takobi to takobin aka wulakanta shine abin da bawashi yake cewa komin lalacewar akuya tafi me tafi kura ko tafi kare ina ba ta an gane to da haka duk cikar halitta duk buwayar ɗan adam duk matsayin da ɗan adam yake ciki na ɗaukaka kamar annabawa wanda ba wanda ya kai su ɗaukaka me musamman cikamakin annabawa limamin manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa a cikin halitta wanda Hassan ibn Sabit yake cewa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tashau an halicce ka ba ka da kowace iriya tawaya kai ka ce sai da ka faɗi yadda kake so a yi ka Allah ya yi ka to amma duk da haka idan ka kwatanta Allah da annabi ka kulakanta Allah na ba ta an gane saboda ɗaukakar Allah ta wuce ka kwatanta shi da wani subhanahu wa ta'ala kamar yadda shi annabin da zaka zo ka kwatanta duk wani shehi da annabi to ka wulakanta annabi abinda zaka ji waɗansu sufaye suna cewa wai shehu ibrahim yadda ka san an tsaga kara da annabi wannan wani irin cin mutunci ne da wulakanci tare da dukkanin girmamawa yanzu shehu ibrahim ka kwatanta shi da kyakkyawan bafulatani mai hanci ma ba wai tauye halitta ba magana ta Allah kenan to amma ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama da tsadarsa da kyawun halittarsa da kyawun halinsa amma ka kwatanta shi da shehu ibrahim wannan baka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci ba cin mutunci ne da wulakanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan an gane ko to da haka mu lura da kyau kowa a aje shi matsayinsa ba dan zaka yabi shehu Ibrahim sai ka zagi annabi ba sai ka kwatanta shi da shi a'a domin kwatanta annabi da shehu Ibrahim wallahi zagin annabi ne wallahi wulakanta annabi ne ko kaɗan ina fata an gane to mu lura da kyau da haka dai Allah subhanahu wata'ala bai da sa a cikin halitta baya kama da kowa cikin bayi subhanahu wata'ala Sheikh Fauzan yace hadhihi mithlu al-ibarati allati madat wannan kalma da Imam Tahawi ya faɗa ta yi kama da wata makamacciyarta wacce ta riga ta shuɗe a baya shine faɗin wala shay'a mithluhu a gaba ta uku in kun koma can baya gaba ta uku ta magana lamba ta uku za ku ga inda ya sa wala shay a misluhu to da wala shay a misluhu da wala yushbihul anama ma'anar su duk ɗaya ce sai dai can yayi amfani da kalmar al mislu nan kuma yayi amfani da kalmar ashabahu daka Allah la shabiha lahu wala matsila lahu wala nazira lahu subhanahu wataala bai da sa'a bai da kini bai da tsaraka da aka yi ce allati madat wacce ta riga ta shuɗe wala shay'a misluhu ita ce wala shay'a misluhu ba wani abu da ya kama da Allah wal anamu ita kalmar anamu ma'anahu abinda ake nufi da ita al khalqu halitta an gane ko shi yasa za ku ji ana ce da annabi sayyidul khalqi ajma'i da shugaban halittu kuma za ka iya ce da shi sayyidul anami domin da kalmar anamu da kalmar al khalqu ma'anarsu ɗaya ne an gane ko فالله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق dan haka Allah mai girma da buwaya abin tsarkakewa ne ga dukkan kamanceceniya da halitta ta kowace fuska Allah bai kama da kowa ba kuma ba wanda ya kama da shi subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake kamar Allah kuma shi Allah mai ji ne sannan kuma mai gani ne a cikin suratul shura aya ta 11 haka nan walam yakul lahu kufuwan ahadun Allah bai da sa'a da dai cikin bayi al-kufu'u shine wanda yake daidai da daidai da kai daga al-muka al-kafa'a daga al-kafa'atu al-kafa'a shine daidaito to walam yakul lahu kufuwan Allah bai da wanda yake daidai da shi ahadun ko dai cikin halitta la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab wala abdun salih ko annabi ne manzo ba sa'an Allah ba ne. to amma yau muna jin kalmomi na shirka wanda zaka ji ana cewa duk abin da Allah yake yi wani ma yana yi ko inda ya kamata a kira sunan Allah sai a cire sai a sa sunan wani shehi ko sunan wani annabi ko sunan wani wali wannan shirka ce ga Allah subhanahu wata'ala domin ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kun san bai da kishiya bai da sa'a subhanahu wata'ala al-ikhlas wannan ayatuna cikin suratul ikhlas aya ta 4 wa huwa subhanahu munazzahun an mushabahati khalqihi dan haka shi Allah mai girma da buwaya abin tsarkakewa ne gabaran kamanceceniya da bayinsa wa in kana lahu asma'u duk da yana da sunaye wa sifatu yana da sifofi tashtariku ma asma'in wa sifatil ma asma'in wa sifatil khalqi wanda sunayen Allah da sifofinsa wani lokaci sukan yi tarayya da sunaye da sifofin bayi a suna kamar yadda bayani ya gabata sai ce fil lafzi wannan kawai a lafazin ne an gane ko sannan ya ce wal ma'ana lakin fil haqiqati wal kayfiyya la tashabuha bainahuma sannan a ma'ana amma banda a haqiqa yanzu kalmar as-sami'u me take nufi me ji suna ce kuma sifa ce idan aka ce Allah as-sami'u ana nufin me ji kaga lafazin da ma'anar duk ɗaya ne amma haƙiƙanin fa ya bambanta jin wanda ba Allah ba ba irin jin Allah bane kamar yadda albasiru tana nufin meme me gani idan aka ce wani basiru ne ba har muna sa suna basiru ba basiru me gani to shin ana nufin gani irin na Allah a'a to amma da lafazin da ma'anar inda zaka fassara in ka zo wajen fassara na Allah zaka ce shi mai ji ne mai gani in ka zo wajen wancan ma basiru za ka ce mai ji ne mai gani amma hakan ba yana nufin daidai da na Allah ba shi ne ma'anar lakin fil haƙiƙati wal kaifiyati la tashabuha bainahuma sai dai a haƙiƙanin yadda Allah yake sifantuwa da sifofinsa ko ma'anar sunayensa ko ayyukansa bai yi kama da kowa ba daga cikin bayi yanzu za ka ce Allah yana da tausayi ka ce kai wane ma yana da tausayi ana nufin irin na Allah? a'a tausayin ɗan adam ba irin na Allah ba ne ina ba ta an gane shi ɗan adam wani lokaci tausayinsa akwai lusaranci ko ba haka ba yanzu mutum ya yi sata za a yanke masa hannu sai ka ce kai dan Allah ku tausaya ku kyale shi wannan tausayi ne wannan lusaranci kenan domin in ka ce wannan tausayi ne hana a yi masa hukunci to kamar ka tuhunci Allah kuma da zalunci kenan domin shi kuma shi ya ce a yanke don haka tausayi a inda babu tausayin ko a inda zai hana abu dokar Allah to wannan ba tausayi bane lusaranci ne shi yasa Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah in za a tsayar da doka akan mai laifi kar ku yadda tausayi ya kama ku tausayi a irin wannan wajen ba tausayi bane dolanci ne lusaranci ne kamar mutum ne kaga muna da wata baban mu ta rasu Allah ya jikanta da rama muna yara lokacin ana wrestling damban nan na turawa ko wrestling to idan ana wrestling a gidan mu taga ana ta dukan wani sai ta fashe da kuka sai mun yi tararrashin ta ba to yanzu da Allah wannan tausayi ne a da mu muna dauka tausayi ne amma da muka yi karatu sai muka gane ba tausayi bane ba ba tausayi to saboda ba gaske bane ka zo kana kukan abin da ba gaske ba wanda ya zama tausayi ba tausayi bane wannan raunin zuciyar ta ne akwai raunin hali inda ya kamata ka zama jarumi ma baka zama jarumi to wannan rauni ne naka amma ba sunansa tausayi ba ina ba ta bayyana wannan to da ka mu lura da irin waɗannan abubuwa dan adam a tausayinsa wani lokaci zaka ga lusaranci wani lokaci kuma ba ma tausayi bane rauni ne irin nasa Dama tsantsar tausayi shine abin da Allah ya shar'anta. An gane ko? Da haka in an ce maka Allah mai tausayi ne ba ana nufin tausayi irin na ɗan adam wanda a cikinsa akwai lusaranci wanda a cikinsa akwai rauni ba a'a. Shi yasa za mu zo akan maganar kashewa da rayawa. Yanzu in a tunanin ɗan adam ne uwar da ta haihu yau da ɗan jinjirinta ɗanye ya kamata a kashe ta sai ce a tausayi a batta. to yanzu shi nan kana nufin shi Allah da ya kashe ta bai da tausayi to wannan ba rashin tausayi bane kai ne raunin ka kake ganin kamar mutuwarta a wannan lokacin kamar an tsaurara a baddanta a wannan lokacin kamar ba a tausaya masa ba a'a shine tausayin dan Allah ya nuna maka da ita babu ita ba ita take raye dan ba shi Allah shi yake rayawa da haka yana daga cikin hikimar Allah sai ya dauke uwa a lokacin haihuwa kuma sai ya raye ƴaƴan wata uwar in an batta da ƴaƴan nata ita za ta zame musu matsala to idan Allah yana son ya ji kan ƴaƴan wata uwar sai ya dauke ta domin kun san iyaye suna iya zamewa ƴaƴa matsala kamar yadda ƴaƴan ma suna iya zamewa me iyaye matsala a tafiyar annabi Musa da Khadir da Khadir ya ga wani yaro ya danne shi da wuƙa yanka a ƙarshe me yace ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tubyanan wa kufra shi yaron nan da kake gani iyayensa mutanen kirki ne amma in ya rayu da su zai sa su kafircewa Allah to gwanda a kashe shi su su shiga aljanna shi ya mutu yana yaro ya je ya shiga aljanna ba hisabi su ma iyayen su kubuta amma in dai ya girma kaunar da suke masa sai ya sa sun yi ridda to kaga ko kai ne in kana da hankali da ɗanka ya rayu ka mutu ka shiga wuta ba gwanda ya mutu ba to wannan yana daga cikin hikimomin Allah wanda da yawan mu ba ma sani mu muna yin tausayi ne galibi da adifa kawai abin da ya ma daɗi a rai ka tausaya masa wanda bai ma daɗi ba ka ki tausaya masa to tausayi ba haka bane ba irin na Allah ba haka yake ba wannan na mutane kenan sakamakon rauni irin nasu ina fata an gane to kuma adifa ba ita ya kamata a hukunta ba shari'a ita ce gaba da adifa an gane ko ba wai abin da yayi min dadi ba ko ya bata maka a'a abin da Allah ya ce shine daidai ta wata dattijuwar kakanmu ita ma Allah ya mata rasuwa Allah ya jikanta da rahama ita kuma da an yi mutuwa aka ce mata gogo an yi mutuwa sai ta ce to madalla madalla ita ba ta cewa wayyo kaza a in aka ce haba gogo ya zaki ce madalla sai ta ce to Allah yana laifi ne in ka koka mana yayi laifi kaga wannan fikihu ne mai kyau Allah yana laifi ne baya laifi duk abin da ya daidai ne duk abin da ya daidai ne subhanahu wataala ba wanda ya kai shi tausayi a hakan ya talauta ka tausayi ne dan da za a gaya maka hikimar da sai ka ce ma a ƙara ya ɗora ma rashin lafiya tausayi ne da zai fito maka da hikimar sai ka ce a ƙara subhanahu wa ta'ala da ka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin dukkanin sunayensa da sifofinsa babu wanda ya kama da shi a haƙiƙanin ma'ana ko da an samu daidaito ta fuskar lafazi da zahirin ma'ana amma a hakikanin yadda abin yake akwai bambanci gaba ta sha ɗaya ƙauluhu imamu tahawi ya ce hayyun la ya mutu shi Allah rayayye ne baya mutuwa kaga wannan yana daɗa sharhin abin da aka faɗa a baya da aka ce wala yushbihu al'anama bai kama da halitta ba to daga cikin fuskokin bambancin sa da halitta shi raye ne baya mutuwa ga yamin cikin halittu wanda baya mutuwa annabawa suna mutuwa almala'iku za su mutu aljanu suna mutuwa aljinnu wal insu yamutun haka manzo Allah ya faɗa da mutane da aljanu duk suna mutuwa kuma Allah ya ce kullu man alaiha fan duk abin da ke kan ƙasa sai ya ƙare kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka banda zatin Allah subhanahu wataala to kaga ko ta nan ya isa ka gane Allah daban yake da kowa sawa'an annabi ne akwai lokacin da babu shi duk wani annabi da ka sani a duniyan nan akwai tarihin lokacin da babu shi daga baya aka yi shi dan a tabbatar maka da annabawa ba alloli bane suna da ranar da suka faru kuma akwai ranar da kowannensu a tarihi ya bar duniya wanda da ya fi kowa daraja da ɗaukaka cikin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai ranar da a tarihi ita ce ranar da ya zo duniya aka haife shi kuma akwai ranar da a tarihi ita ce ranar da ya bar duniya shi yasa Allah ya buga misali da shi wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalad min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum Muhammadu manzo ne manzanni da yawa sun gabace shi duk yau babu su sai tarihinsu shi ma za a yi ranar da babu shi sai tarihinsa Allah ya faɗi wannan tun annabi yana duniya bai bar duniya ba abinda wannan yake nunawa in ɗaukaka ce take hana mutuwa to da manzo Allah bai mutu ba domin ba wata ɗaukaka da bai kai ta ba amma a gaya maka ka sani duk wata ɗaukaka da Allah zai ba ɗan adam wata rana sai ya mutu kuma a ce an haife ka akwai ranar da ka zo duniya wannan baya tawayar ɗan adam da komai annabawa su suka fi kowa daraja amma kowa akwai ranar tarihin da aka kawo shi duniya kuma wannan bai rage musu komai ta fuskar daraja ba amma akwai gulatu sufiya ruɗaɗɗun sufaye wanda su suna ganin in ka ce annabi akwai ranar da aka halicce shi wai ka tawayi annabi ka su a ƙarshe sai su ce maka annabi Allah ne shine abin da sufaye suke nufi da alhaqiqatul muhammadiyya in dai kaji sufiya ce alhaqiqatul muhammadiyya me ake nufi da ita abin da suke nufi da ita kamar yadda Shehu Tijjani ya faɗa a cikin Jawahirul Ma'ani shine wai Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara halitta wanda wannan kalmar ba wani musulmin duniya da ya taba fadar ta sai sufaye duk malaman duniya ba su taba fadar wannan magana ba su da suka kirkire ta wanda muna kalubalantar su da abubuwa da dama na ilimi da na hankali cewa annabi Allah ya fara halitta wannan ƙarya ce idan ka ce annabi ne Allah ya fara halitta to ka rusa maganar cewa annabi Adamu shine uban uwa domin ba inda ɗa yake girmawa ubansa wanda manzo Allah kuma da kansa yana faɗa ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban ƴaƴan adam mana shi ma ɗansa ne amma a cikin ƴaƴan shine wa shine babba sai ce wala fakhara ba dan alfahari ba kuma su da kansu waɗanda suke ce maka annabi shine farkon halitta kuma suna maulidi maulidi me kenan ranar haihuwarsa dan Allah in banda kwakwalwar sufaye ina ake wannan lissafin to shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani yace annabi shine farkon halitta kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam wai Allah ya halicce shi ne daga haskensa wai Allah madaukakin sarki da ya kasance ba a san shi ba sai yake so a san shi to wai shine sai ya fitar da wani haske daga zatinsa wai shine haske annabi sai ya halice shi da haka wai da annabi aka san Allah da haka kaga kamar annabi wani bangare ne na me na Allah a wannan mummunan aqidar tasu anda ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba bangare ne na zatin Allah ba bawa ne daga cikin bayin Allah wannan aqidar tasu fa daidai take da aqidar kiristoci akan annabi Isa da suka ce wa ruhun minhu shi wai annabi isa rai ne da aka balla daga ran Allah aka yi shi wanda kuma ba haka bane ba domin min al'arabci tana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin albayan bayyana abu ba wai wani bangare nasa ba da haka min anan bayaniya ce me dalilin mu na cewa min anan ba tabi'idiyya bace ba ana nufin min ba'di ruhillahi ba ana nufin min mulkin lahi min makhluqatin lahi min ce bayaniya saboda Allah ya ce in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il kuma yace inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun haka annabi isa halittar Allah ne ba bangaren Allah bane ba kuma inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallama bangare ne na zatin Allah da annabi isa bangare ne na zatin Allah to ba za su kare ba domin shi zatin Allah azali ne bai da farko bai da karshe haka duk abin da ya dangance shi ba zai karshe ba da yau suna nan kuma da ba su yi farko ba ina fatan gane duk da a satin nan naga wani rudaddan sufi wai yana so ya fassara hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun zo kabari na ku yi min sallama duk lokacin da kuka yi min sallama Allah yana maido min da raina an amsa muku ko shakka babu wannan hadisi ne ingantacce sai ya ce wai wannan yana nuna annabi bai mutu ba raye ki har yanzu to in an ce yanzu idan kai ka je kai masa sallama an dawo masa ya amsa wancan ma kan ka gama yayi an dawo masa ya amsa kaga wannan sakarci da hauka to tunda ka yadda ana dawo masa da shi to sai ka yadda da cewa kenan akwai lokacin da babu domin abin da babu ne ake cewa an yi me an dawo da shi inda akwai ake an dawo ai ba zai yi ba ana tumbele ne da tuka da warwara kuma yanzu kana nufin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da ransa kawai suka je suka haƙa rami suka binne shi irin yadda kuka binne harazimi domin an ce shehu harazimi mai jawahirul ma'ani wanda ya rubuta jawahirul ma'ani doguwar suma yayi kawai sai suka ɗauka wai ya mutu sai suka binne shi wai kwanansa bakwai a kabari bai mutu ba kuma shi shehu tijjani ya sani kuma bai ce a tono shi ba to kenan irin haka sahabbai suka annabi ku kenan a tunanin ku manya ai wani abin idan su baya suka kirba shi wallahi sai su kawai wata kwakyariyar da shi yasa dan ance ke cewa wannan karatun na mahaukata ne masu hankali ku yi haƙuri Allah ya kiyaye Daka Allah rayayye ne baya mutuwa wannan yana daga cikin bambancin Allah da dukkanin sauran halittu kamar yadda ta kowace fuskar an bambanta to amma wannan ɗaya ce daga ciki a fili wanda duk mai hankali zai sani Sheikh Fauzan ya ce hayatuhu kamilatun ita rayuwar Allah kammalalliyar rayuwa ce la ya'tariha naqsun tawaya bata bujiro mata wala naumun koda bacci duk wani dan adam koda yana raye ko duk wani mai rai koda yana raye to amma tawaya tana samun sa kamar me kamar rashin lafiya kana da ranka baka mutu ba amma wata ranka ga ka kasa tashi to rayuwar Allah babu wannan a cikin ta ba wata rana da za a ce Allah subhanahu wataala yana rashin lafiya baya yi mustahil fi haqqillah wata rana kana zaune lafiyar kalau amma sai ka tashi da kasala to Allah baya wannan to irin waɗannan abubuwan da suke samun mu ɗan adam da sauran halittu ba sa samun Allah wannan yake bambanta rayuwar Allah da rayuwar sauran halitta wata rana kawai ka tashi ranka a bace wata rana kawai ka tashi ka ji ka kana kasala wata rana ka tashi kana jin rashin lafiya wata rana to Allah shi baya wannan subhanahu wataala da haka shi rayuwar Allah kammalalliyar rayuwa ce duk wani abu na nakasu baya bujirowa Allah subhanahu wataala kai wala naumun ballantana bacci ko koda daidai da bacci ma yanzu me rai zai iya rayuwa ba bacci ba wata halitta da bata bacci a duniya bata isa ba babu ita da wannan ma kadai Allah ya nuna bambanci tsakaninsa da sauran halittunsa kai yanzu idan kai kwana biyu ba kai bacci ba sai an kai ka asibiti sai an nema maka magani rashin bacci a halittar ka matsala ce amma shi kuma a zatin Allah kamala ce an gane ko yanzu da za a zo a samu wani a ce wani dan wani ai masa kirari a ce baya bacci duk da maroka suna wannan ƙaryar su ce wani nawa ne man gyada baka bacci ƙarya ne in kuma ka isa a gwada a gani wannan yana daɗa nuna mana bambancin zatin Allah subhanahu wata'ala da sauran zati shi Allah subhanahu wata'ala yana da alkamalul mutlaq kamala ta kowace fuska amma duk wanda ba Allah ba yana da tawaya an gane ko domin waɗannan al'awaridul bashariya ɗabi'u na ɗan adantaka ai tawaya ce shine abin da bahaushe yake cewa ɗan adam tare yake bai cika goma ba tunda dai zai yi bacci tunda zai mantuwa tunda zai mutu ko ba haka ba kaga wannan duk tawaya ce kuma Allah duk ya hada ƴan adam a cikin wannan sifar dan me dan ya bambanta su da zatin sa annabawa suna bacci duk da baccin su ba irin na sauran mutane ba amma dai suna ne bacci shi Allah ba za ka ce yana bacci ba baya yi to yanzu da wanda yake yi da wanda baya yi za su zama daya annabawa suna cin abinci tare da suna da sifa ta kamala wacce ta fita sauran ƴan adam ta fuskar cin abincinsu suna iya ɗaukar lokaci ba su ci ba manzo Allah yakan ɗau tsawon lokaci bai ci abinci ba yace Allah yana ciyar da shi ya shayar da shi ko ba haka ba to amma dai duk da haka annabi yana me yana ci wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at'am duk annaba suna cin abinci amma Allah yadda zai wa kansa kirari sai ya ce wa huwa yut'imu la yut'am shi Allah sai dai ya ciyar shi ba a ciyar da shi a wata kira'ar wala ya da'am baya ci baya ci daka Allah in ka jingina masa cin abinci tawaya ce amma duk wani dan adam din da ka cire masa cin abinci kace baya ci to na kasu ne ba yabo bane ba kun san hauka da jahilci yakan sa ka zagi wanda kake so ka yaba baka ma sani ba kawai ganin ka yabo ne yanzu in ka zo kace dan adam baya cin abinci ba yabansa kai ba me kai zaginsa kai wana baya bacci kuma cikin mutane yabo ne zagi ne amma za ka iya samun wasu daga cikin mutane suna faɗa irin wannan magana kuma da sunan yabo kamar abin da za ka ji ne ana cewa na na fatima ba ta haila ba yabo ba ne zagi ne wallahi wallahi zagi ne amma su suna ganin wai yabo ne wai shin haila ga ‘ya'ya mata tawaya ce ko cika? Cika ce, cika ce, shi wanda yake cewa Fatima ba ta haila, da ba tasa ba ta haila ba asibiti zai kai ta, to ka barta banka zama ta zama kama Fatima. Ashe kenan ya nuna maka rashin yin hailar ga ‘ya mace ba lafiya ba ce, ba lafiya ba ce, kuma ba wani nasi da ya ce Fatima ba ta haila, fa da kaga ai suka kirkira suke faɗa kayansu. kuma yanzu idan ka ce na na Fatima ba ta haila Allah ya ƙara mata yadda to amma mahaifiyarta Khadija tana yi kenan ita mahaifiyar tana da tawaya kenan to da haka rashin ilimi da jahilci yake sa mutum ya zagi wanda yake so ya ba ma ya ba ma ba tare da ya sani ba baka yabo sai da hujja kamar yadda baka zargi sai da me hujja to ashe wannan yana nuna maka kan ayi yabo sai an yi ilimi kan ayi zargi ma sai an yi me ilimi da ilimi ake sanin ya yabo yake da ilimi ake sanin menene abin da ba yabo bane ba ma to da ka mu gane akwai sifofin da dan adam duk isassa in ka jingina masa su ba tawaya bace yanzu misali mantuwa mantuwa ga dan adam tawaya ce ba tawaya bace ba manzo Allah da kansa yace nasiya adamu fa nasiya zurriyatu adamu ne ya fara mantuwa daga nan ƴaƴansa suka gaji mantuwa Allah ce walqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma mun umarci adamu da ya kiyaye wasu ka'idoji amma sai ya manta gashi wannan ya nuna maka mantuwa ba ta waya bace manzo Allah da kansa Allah ya tabbatar masa da mantuwa wa in ma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa ay sha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai Kur'ani ba za ka manta shi ba sai dai ɗan abin da Allah ya so, ashe annabi zai kan manta wani abu. Da ka mantuwa a haƙƙin ɗan adam ba ta waya ba ce. Dan kada wani ya zo ya ce maka, ka ji ma hacca suke annabi ya manta. Duk waɗannan ayoyin jahili bai san su ba ya sa kafa ya shure. Shi kawai abin da ya ɗauka mantuwa ta waya ce. Da ka lalle muna buƙatar ilimi da wayewa kafin mu ce e ko a'a game da sha'anin addini. nasihan nan ta malam mai alari wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukum Allah ba a magana ba a aiki sai da ilimi wala qaulun wala amalun illa bi niyya wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnah karka yadda ka faɗa sai kana da ilimi karka yadda ka aikata sai kana da ilimi karka yadda ka faɗa ko ka aikata sai ka ƙudiri kyakkyawan niyya innamal a'malu bin niyyat karka yadda ka faɗa ko ka aikata ko ka ƙudiri niyya sai wacce ta dace da sunna haka malamai ba suka faɗa to da ka dai rayuwar Allah subhanahu wataala kammalalliyar rayuwa ce tawaya irin ta ɗan adam ba ta riskarsa daidai da bacci Allah baya yi sai malam ya kawo aya Allahu la ilaha illa huwa Allah shi ne abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta, babu abin bautawa da gaskiya sai shi alhayyu, rayayye, alƙayyumu, tsayayye. To me ake nufi da alhayyu alƙayyumu? Shi ne Allah zai fassara kayansa da kansa, shi ne yake la ta'khudhuhu sinatun wala Abin nufi wanda daidai da gyangyaɗi baya kama shi balle yayi bacci. Shi ne ma'anar alhayyu alƙayyumu. ai allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a wata kissa isra'iliya da malamai suke kawowa dan a nuna maka kamalar Allah da kuma cewa sifar bacci bata dace da Allah ba gangadi bai dace da Allah ba ba zai buyu ba ma yayi mustahil fi haqqihi ta'ala an ce cikin maganganun da Allah ya yi da annabi Musa domin annabi Musa Allah ya mai da shi abokin maganarsa ko da yaushe magana suke yi in ya ga dama To shi ne aka ce wata rana annabi Musa ya tambayi Allah, ya Ubangiji me yasa baka bacci? To shi ne sai Allah bai amsa wa Musa ba da magana sai ya ba shi assignment. Aka ce sai Allah ya ce da annabi Musa kai kwana biyu kakkai bacci. Za ka ga amsar. Musa ya je kwana biyu bai bacci ba, bacci ya kama shi ya ciyo shi. Sai Allah ya ce samu ƙwarya ka zuba mata ruwa ka ɗora a ka. Musa ya ɗauki ƙwarya ya zuba mata ruwa ya ɗora a ka. sai Allah ya bashi an ce Musa sai gengedi ya rinka fara kama shi a ƙarshe dai gengedi ya ci Musa ƙwarya ta faɗi ta fashe rus to ƙwaryar nan tana fashewa sai Allah ya ce da annabi Musa ga amsan nan yanzu in ina bacci wa zai rike sama wa zai rike ƙasa wa zai kula da halitta inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi yake rike da sama da ƙasa ya hana su motsa wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di idan sama ta girgiza ko ƙasa wa isa ya rike ta babu wa yumsiku samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi iznihi shi ya rike sama ya hana ta ta faɗo ƙasa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hibzuhuma sama da ƙasa fa duk Allah ke kula da su yanzu in yana bacci wa zai kula da su zaka amsa kenan ba zai yi Allah ya bacci ba domin Allah madaukakin sarki inda zai yi ya bacci to duk halitta za ta rushe kamar kai ne yanzu ka rike wani abu a hannunka bacci ya kama ka ya abin zai yi lalacewa zai yi to Allah shi yake rike da duniya shi yake rike da halittu shi yake kula da su gaba daya subhanahu wataala wannan a misali na hankali kenan wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 255 wa tawakkala alal hayy alladhi la yamut kuma Allah yace ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa a cikin suratul furqan aya ta 58 wanda mun gabatar da bayani irin wannan aya ta gabata a baya Allah da zai ce annabi ya dogara sai ya gaya masa sifar wanda zai dogara da shi sai ya ce alhayyi allazi la yamut rayayyen da baya mutuwa ma'ana ba a dogara sai ga wanda yake me rayayyen da baya mutuwa domin me idan ka ce zaka dogara ga wanda yake mutuwa to in ya mutu ya zaka yi yanzu mu kaddara inda a ce da annabi Allah ya ce a dogara a yau fa manzo Allah baya duniya dama Allah ya tabbatar manzo Allah zai rasu innaka mayitun wa innahum mayitun to kenan yau da duniya da wa za ta dogara kaga wanda ta dogara da shi kenan baya nan to ina kuma ga shehunnai wanda zai ce a dogara da shehu shehu ne zai yi duk inda ka darsa shi a zuciyarka yana nan to wai shi shehun nawa ne shi yanzu kai dan tijaniya ka darsa shi a zuciyarka a nan ya zo ma wani ma a makafin dala ya je masa wani a gauran dutse ya je masa wani a dawanau ya je masa to shi shehun nawa ne to wani babba ne a ƙasar nan babba ne a ƙasar nan yake bani labari ni kaina da yaban labarin na sha dariya ya ce malam wata rana ne aka gayyace mu masallaci wazifar ko wasifar ƙasa ake ce mata ko ta shekara ya ce muka je ƙasan su manya ko ina zuwa suke ya ce da za mu je da yake harka ce ta siyasa duk sai muka rikice rubinmu mu ma mun je zikirin ko juma'a ko me ake je masa ya ce to da muka kewaye kyallan sai wani yana gefe na abokina sai na ce masa sun ce fawai da shehu tijjani da waye da waye duk suna kan kyallan nan ya ce kwarai kwarai ka ya daɗe haka suka ce sai ce to ɗan ja mu gani ah to inda shehu tijani yana kai in an ji ai za a ji me za a ji nauyi hal iyazu billah amma wannan farin kyallan ba da ake shimfiɗa na wazi ba wai ta suke yi ba wai annabi yana zuwa shehu tijani yana zuwa abba an ce ta wani kirista ne a fasto ne ma aka ce fasto ne yake tafiya a motarsa shi kadai to sai road safety suka tare shi da suka bincika suka bincika komai yana da shi sai suka ce to muna cajin ka da tafiya kai kadai a mota sai ce ai ba ni kadai bane suka ce to kai da waye yace akwai god akwai son akwai father akwai holy spirit to mota ya kumbula ce sai shi road something yace duk a cikin wannan mota suke yace to mun kama ka da overload Daka dai mu lura da kyau, duk inda Allah zai ce a dogara sai ya faɗi kwalitin wanda za a dogaran da shi, kuma wannan kwalitin za ka ga ɗan adam bai da su sai dai Allah. Wata wakkal alal azizin rahim, Allah zai yara ka hina taƙo. وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم ka dogara akan mabuwayi kuma mai tausayi me kenan kalmar mabuwayi wanda ba abin da ya gagare shi shine ma'anar aziz wallahu azizun zuntika yaka aziz wanda ba abin da yafi karfin sa yafi karfin komai ba abin da yafi karfin sa sannan kuma arrahimu mai tausayi wanda kuma babu wanda ya kai Allah tausayi ashe kaga sifar wanda zaka dogara da shi sai ya zama azizu ba abin da yafi karfin sa domin in ka nema a wajen sa ya baka amma in ka nema a wajen wanda bai da shi me zai baka in ka nemi abin da shi ma ya nema ya rasa to ta ya zai baka shi yasa Allah ya ce man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'an duk wanda yake son buwaya da daukaka ya nema a wajen Allah dinna Allah ne qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an daka wa tawakkal alal aziz ka dogara ga mabuwaye wanda ya fi ƙarfin komai ya rinjayi komai ba abin da ya fi ƙarfinsa annabawa amincin Allah ya tabbata gare su su ne fiyayyin bayi amma akwai abubuwan da suka gagare su a duniya shiryar da bayi ta gagara annabawa su ɗora bayi a kan shirya kuma su ba su ikon su karɓi shiryar wannan ba nasu ba ne su dai suna bayanin shirya amma shiryarwa sai wa Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin to sannan allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake kiyamul layli ko hina taqumu lokacin da kake salloli na farilla a jam'i tare da sahabbai wa taqallubaka fis sajidina da jujjuyawaka a cikin masu sallah to wa yake ganin bawa a cikin wannan yanayi sai Allah in mun dauka ma cewa wa taqallubaka fis sajidin kamar yadda wasu suka ce a cikin masu sallah ma'ana Allah yana ganin annabi tun yana cikin mahaifar mahaifiyarsa to akwai wanda yake iya ganin abin da ke cikin mahaifa in ba Allah ba yasa ya ce alam ta alam bi anna Allah yara baka san shi Allah yana gani ba ba inda zaka shiga bai ganka ba ba inda zaka shiga ka koye masa to yanzu idan ka ce ka dogara da shehu shehu yana ganin ka shehu ba azizu bane ba shehu baya ganin ka a duk inda kake duk da suna ƙarya su ce kana a kanan ka ko ka suna idan ka tashi kai magana zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina ma'ana daidai da Allah wa huwa ma'ahum aina ma kanu kaga wannan allantar da shehunnai ne kamar yadda shehu ibrahim ya ce shehu tijjani wa huwa ma'akum ai haithu ma aqtartumuhu fi qulubikum shehu tijjani yana tare da ku a duk inda kuka darso shi a cikin zuciyarku to kaga wannan kuma kafirci ne wannan sifan tabawa ne da sifofin Allah to haka nan Allah ya ce wa tawakkal alal hayy allazi la yamutu ka dogara ga rayen da baya mutuwa yanzu idan da shehunnai ka dogara yau suna ina sun mutu kuma da za su iya hana kansu mutuwa wallahi da ba su bari sun mutu ba haka dai dan a nuna maka Allah kadai shine abin dogaro amma ba wani mahaluki ba wani mahaluki ba kuma kai ne shedan yake nuna maka in an ce shehunnai ba sa wannan sai sai nuna maka zagin su akai ba zagin su akai ba aje su akai a matsayin su wannan shine matsayin su kai ma din da kake ganin ba haka ba daukar su kai ka daga su daga matsayin su ka kai su matsayin da ba nasu ba kuma ka san ƙarya kake yi in dai shehunnai azizai ne sun isa sun fi ƙarfin komai to da yau ba su mutu ba don duk wanda ya fi ƙarfin komai to farkon abin da zai fara kan ƙarfi shine me mutuwa ya hana kansa mutuwa ko ya dawo da babansa ko ya hana babansa mutuwa ka duk wanda bai iya wannan ba kai ka san an fi ƙarfinsa kana ji kana gani mutum zai faɗi ya mutu ba zai iya kansa komai ba ko yana so ko baya so tuɓe shi za a yi masa wanka kuma kowaye shi ko shugaban ƙasa ne ko sarki ne ko malam ne ko mawaye kuma cikin wanda suke masa wankan nan wani lokacin da yake da rai bai isa ya zo inda yake ba domin wani limami za a samu a ce zo kai masa wanka limamin lokacin da yake shugaban ƙasa bai isa ya je ya gan shi ba amma dan Allah ya nuna ba kowa bane yau da ya kwanta sai aka kawo wanda yake ganin bai isa ba yau shi zai masa gata Bahaushe ya ce imamu gatan gawa. Wannan kaɗai abin da Allah yake nuna wa ‘yan adam ba su isa ba kenan, ba isa isa ba. kana ji kana gani wani zai zo ya maka wanka ya daddanna cikinka inda ragowar kashi ya fito ya wanke ma a lulluɓa maka farin kyalle kuma a ɗauke ka a je a kai ka gona kuma a rufe ka inda isa ai maka haka shi yasa Allah ya kalubalanci duk mutanen duniya yace in kun isa in mun zo karɓar rai duk ku taru ku hana mu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin in kun isa kuna ganin ba mu da iko akan ku ba za mu ladabtar da ku ba ba za mu hukunta ku ba a ranar alkiyama ba za mu yi muku sakayya ba to lokacin da dan uwan ku zai mutu kuma yin masa da ransa duk duniya a ce gatanka ne kai kafa kowa kuɗi a duniya wallahi dan mutuwa ta zo ba ka da yadda za ka yi kana ji ku tambayi waɗanda ƴan uwansu suka mutu a gaban idansu su ba ku labari abu ne wanda kana ganin sa kamar wasa amma wallahi ba ka da yadda ka iya shine Allah yake kalla idza balagatit taraqi tabbas lokacin da mu rai yazo makogaro wa qila marraq a lokacin ne zaka ji ana a kira likita in mai kuɗi ne zai mutu in sarki ne zai mutu in gwamna ne in shugaban ƙasa ne in duk wani mai isa ne a kira likitansa na waje kaza a kirawa ne a zo a jona masa oxygen a jona masa ruwa a yi masa allurar kaza Allah ya ce wa qila marraq za ka ji suna ina mai tofi ina mai magani ina kaza ina kaza amma shi fa wanda zai mutum zanna annahu alfiraq shi ya tabbatar da mutuwa zai maganin mai magani ba zai hana shi ba domin shi mala'iku sun riga sun bayyana gare shi yana ganin su ku ne ba ku ganin su amma shi ya riga ya gan su kuma su mala'ikun nan da sun bayyana ka gan su to magana ta kare sai ka tafi wallahi ba wanda suka taɓa wa flashin wallahi duk wanda suka zo sun zo ne kawai sai ka tafi sai ka bi su shine Allah madaukakin sarki yace wa zanna annahu al-firaq shi kan ya tabbatar a ranar ba kwanan duniya sai ya tafi to shi yasa wani sai ka ji yana ku kyale ni ku kyale ni saboda ya san bata wa kanku lokaci kuke ba sai kun kira wani likita ba ba sai kaza ba wani ma zai ga muku ce ni fa mutuwa zan yi wanda Allah yana buɗe bakin su su faɗa ni fa mutuwa zan yi ba zan tashi ba kar ku bata wa kanku lokaci ko Allah ya ba shi damar ya faɗa kenan kuma wallahi in duk duniya za ta taru ta hana wallahi bai isa ba sai ya tafi ba wanda ya isa ya hana shi to da wannan kadai ya nuna Allah ya fi ƙarfin kowa Allah ya fi ƙarfin kowa ubangiji ya ce wal tafatis saqu bisa zaka ga ƙauri yana guga ƙauri ma'ana an fara shure shure wanda ba shi ya ce shure shure baya hana mutuwa Allah ya ce ila rabbika yawma idhinil masaq a ranar ba inda za a tafi sai wajen Ubangiji, ana kwanan duniya ya ƙare dole a tafi lahira. Daka wannan yake nuna maka Allah ya fi ƙarfin kowa, daka shi ne wanda za a dogara gare shi al'azizu al-rahimu alhayyun lazila ya mutu. Daka Sheikh Fauzan ya ce, Fanafa an nafsi hissinata, Ubangiji ya kore wa kansa gyangyaɗi, wahiyan naumul khafifu shine bacci ƙarami kafin a je ga babban bacci bacci mai sauki wannaumul mustagriqu to sannan kuma akwai bacci wanda yake mai zurfi wanda idan mutum ya shige shi kuma to duk abin da ake baya ji amma shi gangadi shine rami kana ji rami baka ji wa nafa an wa nafa an nafsihi mauta kuma Allah ya kore wa zatinsa mutuwa likamali hayatihi subhanahu saboda cikar rayuwarsa mai girma da buwaya wannaumu wannu'asu wal mautu naqasun fil hayati da haka wannan ya nuna da bacci da gangadi da mutuwa tawaya ce a cikin rayuwa wa hadhihi min sifatil makhluqi samuwar waɗannan sifofi ne na sauran bayi dan adam yana bacci dan adam yana mutuwa dan adam yana gangadi to haka sauran halittu suna bacci suna mutuwa suna gangadi domin su halittarsu akai kuma halittarsu tana da tawaya wa hayatul makhluqi domin halittar abin halitta naqisatun tawayayya ce fa huwa yanamu shi yasa shi yake bacci waye mutu kuma yake mutuwa fannaumu dan haka shi bacci kamalun fi haqqil makhluqi cika ce a cikin sifar bawa a ce bawa yana bacci wannan kamala ce ba tawaya bace ba a ce wani yana cin abinci kamala ce ba tawaya bace ba an gane ko a cewa ne yana tsuguno kamala ce ba ta waya bace ba domin in ba a tsugunan to kuma sai an sha magani dan ai ina fata an fahimta sai ce naqasun fannawmu kamalun fi haqqil makhluqi naqasun fi haqqil khaliqi amma bacci tawaya ce a cikin haƙƙin mahalicci idan ka jingina wa Allah bacci to zagi ne tawaya ce na ƙasa ce li'anna al-makhluq alladhi la yanamu domin shi abin halitta wanda baya bacci mu'tallu sihhati lafiyarsa ta gamu da matsala da haka sai ya dangana ga asibiti sai ya je neman magani fa hadha yadullu ala al-farqi bayna sifatil khaliq wa sifatil makhluqi da haka wannan kadai yana nuna maka bambanci tsakanin sifar mahalicci da kuma sifar abin halitta wal hayyu wal qayyum shi kuma al hayyul qayyum rayayye tsayayye hatani sifatani waɗannan sufofi ne guda biyu ma'khuzatani an ciro su ne min qaulihi ta'ala daga fadin Allah madaukakin sarki Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum an gane ko daka al hayyu alladhi lahu al haya al hayyu ana nufin wanda yake da cikakkiyar rayuwa al kamila cikakkiya Walƙayyumu ita kuma alƙayyumu sigatu mubalaga siga ce da take nuna kai makura ana nufin mai cikakkiyar tsayuwa to a gaba zai fassara mana menene mai cikakkiyar tsayuwa domin a gaba zai ce qauluhu qayyumun la yanamu da aka ce qayyumun ana nufin la yanamu wanda baya bacci da aka yace alqayyumu alqayyumu huwa alqa'imu bi nafsihi shine wanda yake tsaye da kansa wal muqimu li ghairihi kuma yake tsayar da waninsa yanzu mu duk ɗan adam da zaka ji an ce wane ya tsayu da kafarsa ƙarya ne an tsayar da shi dai Allah ne ya tsayar da kai ba dan Allah ba ba za ka tsaya ba baka isa ba Allah shine wanda yake tsayayye da kansa amma duk wanda ba Allah ba Allah ne ya tsayar da shi in kuma ya zaunar da kai dole ka zauna me muke cewa idan an ce wane ya tsaya da kafarsa me ake nufi yayi arziki ko to arziki shi yawa kansa ko Allah ne masa inda shi yewa kansa zai so ya talauce to kaga yi masa akai lokacin da wani ya zama mai kuɗi bai ma san lokacin ba lokacin da zai talauce bai ma san lokacin ba ashe kaga yi masa akai ba shi yayi ba wa ma yadril ganiyu mata wa ma yadril faqiru mata ginahu wa ma yadril ganiyu mata ya'ilu haka larabawa suka ce talaka bai san lokacin da zai kuɗi ba mai kuɗi kuma bai san lokacin da zai kare ba ashe kenan duk abin da ga Allah ne wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah shi yake mika kuɗi kuma shi yake karɓe su daga hannun wanda ya so to daka tsayuwa da zati wannan sifa ce ta Allah amma duk wanda ba Allah ba to Allah ne yake tsayar da shi mana ba dan Allah ba da ba zai tsayi ba amma shi din bai isa ya tsaya da kansa ba daka wannan shine ma'anar qayyum alqa'imu bi nafsihi wal muqimu li ghairihi daka alqa'imu bi nafsihi shi Allah tsaye yake da kansa fala ya hataju ila shay'in baya bukatar komai baya bukatar kowa wa ganiyin kuma mawadaci ne an kulli shay'in daga biran komai almuqimu li ghairihi kuma mai tsayar da wannan sani yanzu ba yadda za a yi karayu a matsayinka na dan adam sai ka bukaci wasu abubuwa na farko ma tukuna dole ne ka bukaci kasar da zaka taka domin dan adam zai iya rayuwa ba akan kasa ba to farko kana bukatar kasar da zaka rayu akan ta To ita wannan ƙasar da za ka rayu a kanta sai da kai, sai da ita ake samun ka, in babu ita ba kai. Don ba za ka iya rayuwa babu ita ba. Dole ne ɗan adam yana da buƙatar samar da za ta yi masa murfi. Da haka dole ba zai iya rayuwa ba sai da sama. Ɗan adam yana da buƙatar abinci, ba zai taɓa rayuwa ba ci ba. Yana buƙatar abin sha, ba zai taɓa rayuwa babu abin sha ba. Yana buƙatar iskar shaƙa, ba zai taɓa rayuwa ba iskar shaƙa ba. wannan shine ma'anar baka isa ka tsayi da kanka ba waɗansu abubuwa ne Allah ya haɗa suka tokare ka suka tsayar da kai in Allah ya zare su babu kai yanzu a ce babu numfashi babu ci babu sha babu ƙasa ta ɗan adam zai rayu bai isa ba to amma shi Allah yana rayuwa babu waɗannan kwata-kwata baya buƙatar su subhanahu wata'ala domin shi tsayayye ne da zatinsa baya buƙatar wajen da zai ɗauke shi baya buƙatar abinci baya buƙatar abin sha baya buƙatar matar aure baya buƙatar gidan zama baya buƙatar ƴaƴa shine ma'anar alƙayyumu tsayayye da kansa an gane ko to sannan kuma mai tsayar da waninsa kullu shay'in faqirun ilaihi komai da ka sani yana buƙatar Allah ya hataju ila iqamatihi yana buƙatar Allah ya tsayar da shi lahu ya tsayar da shi subhanahu wata'ala mai girma da buwaya falaula iqamatul lahi lis samawati ba dan Allah ya rike sammai ba wal ardi da ƙasa wal makhluqati da sauran halittu la tadammarat da sun rushe wa faniyat da sun ƙare walakin Allah sai dai fa shi Allah yuqimuha shike tsaye da su wa yahfazuha shike kula da su wa yumidduha shike ba su duk abin da suke bukata bima yusliha wanda zai gyara su daga nan ne zaka ji sufaye suna cewa shehu ya bada madadi madadi ma'ana wanda yake baka abin da kake bukata na yau da kullum iskar da zaka shaka arzikin da zaka rayu da shi an gane ko shi yake baka yanzu dan Allah wa yake wannan gabayi in ba Allah ba shehu yana bada madadi ma'ana yana bada iskar shaka yana bada arziki yana talautawa yana azurtawa in yana yi wa kansa mana in kura tana maganin za ba sai ta kanta ba ubangiji ya ce qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi wane ne yake azurta ku daga sama ko ƙasa Allah ne wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin da haka shi yasa mu ahlus sunna ba za ka taba jin mun ce wani ya bamu madadi ba sai wa Allah iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum ubangiji ya tuna wa sahabbai ya ce gaya musu ma'ana ya gaya wa annabi gaya musu tana musu iz tastagisuna rabbakum yayin da kuke neman taimakon gaggawa daga wajen ubangijinku fastajaba lakum sai ya amsa muku yace anni mumiddukum ni zan muku madadi amma ni sai zo yace almadada almadada ya rasulullah almadada almadada ya shehuwa ne almadada almadada madadi daga Allah yake ma'ana Allah shi yake tallafa bayi ta fuskar rike rayuwarsu shi yake ba su numfashin da za su shaƙa shi yake ba su arziki shi yake ba su lafiya shi yake musu duk abin da suke so wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuka sani da kuka ga ta same ku to daga Allah ina fata an gane irin waɗannan kalmomin wanda asali na Allah ne sai kaga ana ɗauke su ana kaiwa annabi wai da da'awar san annabi wanda annabi da yana da rai shi zai fara yaƙakka domin ya yi hakan na tsawatarwa ga da yawa daga cikin mutane. Ko kuma kamar yadda muka sha faɗa idan ma ka ji sun ce wa annabi ba annabin suke nufi ba, ana nan za su dawo da shi kan shehu. Fakewa akai da guzuma don a harbukar sana. Kiran lamba ne, talla ne. Domin in ma mu ɗauka cewa annabin yana yi, to shi kuma shehu da ina daga ina ya samu. In an zo an lallankwasa ayoyi an ce, ai wannan tana nufin annabi kenan. to shi kuma shehu daga ina ya samu nasa to amma saboda shehunan sun gina wata ka'ida ta batar da mutane sun ce wai kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jiza fa huwa sabitun lil wali karama duk abin da annabi zai yi da sunan mu'jiza wali ma zai iya yi da sunan karama duk abin da za a yi wa annabi da sunan girmama za a iya wa wali to ba jika bane wai haka suke cewa to kaga wannan batarwa ce ba duk abin da za a yi wa annabi ake wa wali ba ba duk abin da ake wa kaka ake wa jika ba a kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka cire nan ka sa Hassan da Husaini kashi kenan ba komai ake wa kaka ake wa me jika ba idan an zo kiran sallah za a kira sunan Allah za a kira sunan annabi a shahada amma za ka cire ka sa ɗaya daga cikin jikokin maza Allah nan za ka sa ba ba a yi ba a yi to da ka mu gane wannan wannan abubuwa ne na son zuciya da batar da mutane Allah ya kiyaye to da ka Allah shine yumidduhum bima yuslihu yumidduha bima yuslihuha an gane ko Allah shi yake wa halitta madadi da abin da zai kawo mata gyara da daidaito cikin lamaranta fa jami'ul khalqi fi hajatin ilayhi dukkan halittu suna buƙatar Allah inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike sama mai da kasai gaburan su goce wala in zalata da za su goce in amsaka huma min ahadin min badi ba wani wanda zai iya rike su in ba shi ba subhanahu wata'ala ka saboda lokaci sai mu tsaya akan gaba ta sha uku in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi qauluhu khaliqun bila haja raziqun bila mu'na abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh